أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قرأتمنا وانا لتافي ندالية za mu tashi shafi na biyar a irin wannan bugun namu jan bugu na gida a shi wannan mai littafi idan ban manta ba har yanzu yana siffanta mana yadda wannan gona take mai kyau tun da ya fara daga madau hatun finanatun ko fainanatun a baitin da muka kwana ya ce jara latifu nasimiha iskarta mai taushi wa jara sai ta gudana birya da ha a wannan dausayi. Jaryar zulali irin bayyanar ruwan daɗi bai gusni ha a reshen ta muta'awwadi wanda yake mai rangaji mai rishi. Mashi ita min samarin ya wa manzarin anikin wa sautin fil gusu ni mujassari. Mashi ita min samarin ya wa manzarin anikin wa sautin fil gusu ni mujassari. Mashi ita duk abin da kake so min samarin daga kayan daɗi, kayan lambu, ‘ya'yan itaciya, ya nazzu da yake yin daɗi a baki, to akwai shi a cikin wannan lambun. Duk abin da ƙwaƙwalwarka ta gaya ma in dai kayan lambu ne, ɗa ne na itaciya wanda za a ci a ji daɗi, to akwai shi a cikin wannan gonar. Shi ne ma shi ita, duk abin da ka so, min samarin na kayan gona. ya nazu da yake yin daɗi a baki, wa manzarin da yake da daɗin gani a ido. E, shi ne wa manzari da yake da wanda ake gani, aniki wanda yake mai ban sha'awa. Duk abin da ka san an gani ana ji yana burgewa to akwai shi a gona, shi ne wa manzarin aniki. Da abin kallo wanda yake ƙawatarwa, wa sautin da duk wani irin sauti mujassadi wanda yake mai daɗin ji firgusu ne a cikin reshi to shi ma wannan akwai shi a wannan gonar shi ne ma shi ta duk abin da kake so min sabarin na kayan itaciya ya lasu da yake da daɗi a bakin an ci to akwai a wannan gonar wa manzarin anikin hakan nan duk abin da ka san an gaishe yana baya da ƙaye yana ƙayatarwa to akwai shi a wannan gurin filgusu ne a jikin reshe mujassadi wanda yake mai kyau. Wa haba bi jarayalin yukalkilu saqa amludin biha fahamis sawa'ibi mu'adi wa haba bi jarayalin yukalkilu saqa amludin biha fahamis sawa'ibi mu'adi wa haba bi jarayalin wa haba bi hakan nan da kumfa wahababi jaryalin da kunfa wahababi da kunfa jaryalin ta giya jiryalin kai jiryalin ta giya wahababi da kunfa jiryalin ta giya yukalkilu da take shiga ƙarƙashin saƙa amludin ƙarƙashin saƙa amludin ƙarƙashin saƙa ƙaurin amludin mani'imciyar mata, biha fahamin sawa'ibi, wanda take da fahamin sawa'ibi, bakin gashi, mum'adi wanda yake mani'imciya. Wannan baitin yana da ɗan wahala, saboda ko in ana so gane shi sai mun masa fassara kamar kala uku. Fassara ta farko, wahababi da kumfa jiryalin ta giya. yukalkilu saƙa a muludin wanda take shiga ƙarƙashin saƙa ƙarƙashin amuludin cikakkiyar bishiya shine amulud cikakkiyar bishiya irin bishiyar nan wadda take jikinta reshinanta ta ko'ina ƙosassu ne manya-manyan reshina ne shine saƙa ƙaurin amuludin cikakkiyar bishiya biha fahamin zawa'ibi wanda take fahamin zawa'ibi wanda take da baƙaƙen azzawa'ibi zankwaye azzawa'ib shine kamar zankwaye kamar kitso amma aka fassa aka danganta zawa'ibi kitso zuwa ga bishiya ana nufin kamar gashin ta baki ne kaga ta abin da duk tsa- duk tsiron da ya zamto yana da taki sosai to za ka samu ganyensa ya yi kore shar kamar ma zai yi baki shi ne fahami shi wannan fahamin nan na baki ne fahmi wannan kwanan muka karanta shi a cikin wannan ko a cikin shu'ara ai fahamin zawa'ibi eh fahamin shine baki amma a yanzu a yanzu haka suna cewa fahmi kamar wannan fahmi da haƙarami kenan fahmi da haƙarami suna cewa gawayi idan mutum ya sai irin gawayi na jiki na islamic chemist din nan gawayi wanda ake sai da shi a kwalin nan na cikin leda in ka duba jikin zaka zaka su rubuta fahmi ma'ana gawayi sannan kuma a yanzu larabcin zamani irin kwalta wadda ake gini da ita a wani gurin suna zuba ta cikin kasa sai filasta da ita wanda da ita ake yin wannan titi na kwalta bakar kwaltan nan ita ma suna ce mata fahmi fahmu kenan kwalta to biha fahamin zawa'i wadda take da bakaken zankwaye mum adi mana imta ma'ana kaga anan yana siffanta maka ita bishiyar ce yana siffanta maka bishiyar ne to kaga wannan fassara kenan ta farko sai mu fassara abin da luga to mu ɗauki fassara kuma ta ma'ana. To wahababi jiryalin, jiryalin da kunfa jiryalin ta giya, yukalkilu da yake kama da, yukalkilu da yake kama da saƙa amlodin, ƙauri na imciyar mace. Shi ne saƙa, yukalkilu da yake kama da saƙa amlodin. ƙauri na mana'imciyar mace, fahamar zawa'ibi wanda take da baƙaƙen kizo, mum'adi mani'imciya. Saboda saka amludin kamar a su larabawa suna siffanta mata mai ni'ima, shi su ce mata saka amludin, mana wanda wai ƙaurin da yake cikakkiya ne, cikakke ne. Su a wajen larabawa in suka ƙaurin mace cikakke ne, to wai su a wurin su mai ni'ima ce. shine wahaba bi jiryalin da kun fata giya yukalkilu saka amludin da yake kama da saka amludin ƙauri na manikimciyar mace fahamar zawa'ibi wanda yake mai bakin gashi mai bakin kitso mum adi manikimciya e yukalkilun nan daman laraba suna cewa takalkalal ma'u takalkalal ma'u ma'ana ruwa yana shiga cikin rami idan aka samu wani wani wuri ya dan bule ruwa yana ta yana ta bulbula ta cikin wannan gurin laraba suna ta kalkalal ma'u ruwa yana yana bubbuga ta wannan gurin kuma suna cewa ta kalkalatil mar'atu ma'ana mace ta sa ta sa munduwar kafa munduwar kafa irin wannan warwaro da ake sawa a kafa suna cewa ta kalkalatil mar'atu ma'ana wai mace ta sa munduwar kafa saboda haka to duk waɗannan abubuwan ba su kai daɗi irin na yarinta ba. Aw amnizi faraɗin kalikin lubbuhu aw gafwatul isbahi ba'da tahajjudi aw amnizi farakin kalikin lubbuhu aw gafwatul isbahi ba'da tahajjudi aw amnizi farakin ko kuma amincin ma'abocin tsoro mutumin da yake cikin tsoro ya samu aminci shine aw amni ko kuma amincin zifarakin ma'abocin tsoro kali'in lubbuhu wanda lubbuhu hankalinsa kali'in ya sunce aw gafwatul isbahi ko kuma baccin asuba ba da tahajjudi bayan an yi rashin bacci da daddare to shi ma wannan abin dadin bai kai dadin kwanakin kuruciya ba shi aw amni zifarakin ko kuma amincin ma'abocin tsoro kali'in lubbuhu wanda lubbuhu hankalinsa kali'in ya sunce shi ne ba abin da ya fi tashin hankali yanzu a misali au amni zai farakin yana gaya maka duk waɗannan halayen ba su kai daɗin da mutum yake ji lokacin yana yaro ba amni zai farakin shi ne amincin ma'abocin tsoro a misali mutum ne an kama shi an yanke masa hukuncin kisa an kama shi an yanke masa hukuncin kisa har an shirya an gama komai za a je a harbe shi an taho da shi kenan za a je a fasha inda za a harbe shi yana tahowa sai haɗa wani ɗan uwansa ashe wani ɗan uwansa shi kuma babba ne a gurin yana ganin sai ce ah wane ce ah wane me ya kawo ka nan ce wallahi na yi laifi iri kaza iri kaza ne da haka ma harbe ni zai ina wane ina wane ce yace wannan ku kunce shi kari na ne yaya kake je da mutum zai ji daɗi har an kai mutum ba za a harbe shi ce wannan ai ai kai kari na ne ai ku sake shi da shi da au amna zai farke to wannan farin ciki da zaka samu a wannan lokacin to wannan farin cikin ma bai kai farin cikin lokacin ƙuruciya ba shine au amna zai farkin ko kuma amincin ma'abocin tsoro kali'in lubbuhu wanda hankalinsa ya kunce au gafwatul isbahi ko kuma baccin asba ba da tahajjudi bayan raya dare gafuwa shine irin baccin nan da zai zo dauki mutum bai shirya ba mutum ya tashi da daddare yayi wasu wurduddukan sa ko yayi wasu sallolin sa asuba ta yi kusa sai ka ce kai bari zai dan kwanta dan huta kafin asuba ta yi sai ayin kai garaje kanka an kare sai dai ka tashi ka ga rana ta fito to wannan baccin ma yadda yake da daɗi to daɗin wannan baccin ma bai kai daɗin ƙuruciya ba bai kai daɗin yarinta ba shine auga fotul isbahi ko kuma baccin asuba ba da tahajjudi bayan an raya dare aw azbu shari'atan lifurati ala sama aw wasli hibbin ba'da hajrin mubadi aw azbi shi ma nan azbi ba din kisra in ka kalla ai duka mun taho kusan da kisra ne wahibabi aw amni zi farakin aw azbi eh shi ma kisra ne mai bugu mu na gida kenan aw azbi shari'atin aw azbi ko kuma dadin shari'atil furati mashayar nan ta furati shari'ati shine mashaya wanda ake zuwa a sha ruwa al furati kuma sunan wata korama ce mai dadi aw azbu aw azbi shari'atil furati ko kuma dadin mashayar nan ta furati ala zama a bisa kishirwa mutum yana tsananin jin kishirwa sai ya samu ruwa mai daɗi mai sanyi ya sha to wannan daɗi da sanyin da zai ji a ransa to wannan daɗin ma bai kai daɗin kuruciya ba shine awa azbi ko kuma daɗin shari'atul furati mashayan nan ta furati alazama da mutum ya sha wannan ruwan a bisa kishirwa aw wasl hibbin ko kuma saduwa da masoyi ba da hashirin bayan rabuwa mubu'adi wacce take manisanciya wadda ta daɗe mutum a wani masoyinsa ko wata masoyinsa ai shekara da shekaru ba haɗu ba to lokacin da aka haɗu nan wannan daɗin da ake ji sai a ji kamar me to wannan daɗin ma bai kai daɗin kuruciya ba shine au wasli hibbin ko kuma saduwa da masoyi ba da hajirin bayan rabuwa mubu'adi wadda take manisanciya to ga ga ga ma din min za ta yi aiki ma da wahatin shi na nasu dinnan to shine ma bi alazzamin tilkan layali to duk wannan abin da aka gaya maka bai cika goma sha uku nan bi ma bi alazzamin tilkan layali ba su kai daɗin waɗancan kwanaki na ƙuruciya ba laumaha ko da kwa laumaha sa'adul as'adi ko da kwa sa'adul as'adi tauraron nan da ake kira sa'adul as'adi laumaha ko da zai share ma kaddahu da buranu abinda tauraron da buranu ya rubuta to shi ma wannan dadin bai kai dadin kuruciya ba wannan karatun malaman falaki za su fi kowa gane karatun eh eh shine aw azba'at furata wannan bi alazzamin tilkal layali laumaha ma kaddahu da buranu sa'adul as'adi bi'alansa waɗannan abubuwan gaba ɗaya ma bi'alansa ba su kai daɗin mintilkan layali ranakun kuruciya ba lau ko da kwa sa'adul as'adi tauraron nan da ake kira sa'adul as'adi maha ko da kwa zai share ma kadda hudda buranu abin da tauraron da buranu ya zana shi abin da za a yi misali shine dai kamar mutumin da aka kama shi za a yanka shi ko aka kama shi za a harbe shi an ɗaɗɗaure mutum za a je a harbe shi shi kenan kawai ya taho sai haɗu da wani wani wanda ya sani yana ganin sama a ce shi ya fara masa magana ce wane ce ah wane ya ce ya aka yi haka ce wallahi ka ga yadda ta faru sai ce ina wane ina ya ce ku kunce shi ku sake shi ai wannan ɗan uwana ne ai wannan kunji kunje da muke da shi to wanda hukuncin kisan da aka rubuta masa to shine ma kadda hudda brand shi kuma wannan fitar da shi da aka yi shine sa'adul as'adi amma da bran wani irin tauraro ne na hisi wanda masana taurari yawanci tauraron da brand duk wasu abubuwa marasa kyau marasa daɗi labarai marasa daɗi yawanci ana gano su ne ta jikin wannan tauraron shi kuma sa'adul as'adi duk wasu abubuwa na alkhairai saboda shi sa'idi ne anan ake ganowa saboda su masana taurari Allah yakan haskaka musu gano wasu abubuwa kafin su faru saboda yawanci tauraro yana da alaka mai ƙarfi tsakaninsa da ɗan adam kaga mutum yana barci tauraro ma yana barci masu ilimin taurari za su ce taurari kaza sun yi hubudi sun yi hubudi kamar sun faɗi to kaga mutum ma yana yin barci sai a ce tauraro kaza yana sharafi to kaga mutum mutum ma kaga ya tashi a barci kaga yana sharafi kenan lokacin yana aiki za a ce tauraro kaza yana wabali shi ma kaga mutum yana wabali tauraro kaza yana haribi shi ma duk dai wani abin da ka sani a ilimi wa abin da ka san mutum yana yi to in ka samu masana taurari za su gaya ma duk abin da ka san kana yi to shi ma tauraro yana yi mutum yana karɓa tauraro ma yana karɓa mutum yana bayarwa tauraro ma yana bayarwa me mutum yana karɓa akwai lokacin da mutum zai zama karɓa yake shi ma ba shi ake to shi ma tauraro akwai lokacin da zai zamto yana karɓan haske ne daga jikin rana kaga yana ƙara haske yana ƙara haske to a lokacin ko lokacin da zai duk shi ma zuke shi ake shi ma zukar sa ake saboda haka akwai abubuwa da masu yawa wanda mutum yake da alaka ne ƙarfi tsakaninsa da taurari to wannan abun yasa yawanci masu ilimin taurari suke iya gano abubuwa da yawa eh shine fasana a inna jahaz zamanu wa asfarat dal'atuha min ba'd wajhin arbudi fasana a inna jahaz zamanu azzamanu zamani fasana so ya juyar da a innataha ragamarta ragamar wannan rayuwar wa asfara sai ta farci al'atuha tuskokin wannan rayuwar wa asfara sai ta haski min ba'du wajhin bayan da ta kasance fuska ce arbadi wadda take mai kura-kura ma'ana yana nufin da juyowar lokaci na kuruciya shine azzamanu zamani fasana sai juyar da a'inna ta hara ga matta wa asfarat sai ta haske dal'atuha fuskokinta ko bullowarta wa asfarat sai ta sai ta haske min ba'd wajhi bayan min ba'd wajhin arbudi bayan da ta kasance fuska ce mai kura kura wa tabdal al ayyamu zabili aishaha gaddan wa bali wasliha bi mujaddadi wa tabdal al ayyamu zabil aishaha غبا وبالي وصلها بمجدده واستبدل الأيام الأيام كانكي واستبدل سيتشنزا زابر عيشها ينقنني الرأي والتاتن واستبدل الأيام الأيام كانكي واستبدل سيتشنزا زابر عيشها ينقنني الرأي والتاتن غبا سيتكون من نعمه wabaliya wasliha tsofan nan wabaliya tsohuwar nan wasliha na saduwar ita bi mujaddadi sai ta kasance a bar sabuntawa saqayalli ayyamin wa ikwanin marau madau hadathun hada bihimu li an hamal hadi saqayalli ayyamin wa ikwanin marau hadathun hada bihimu li an hamal hadi mulkumul hadi saqayalli ma'ana shayarwa ma'ana ana nufin saƙallahu saƙayin kenan saƙayin da ayyami Allah ka shayar da kwanaki wa ihwanin Allah ka shayar da ƴan uwana mazau da suka tafi balarabe in yace saƙallahu ardan ko saƙallahu ayyami ma'ana yana nufin yana addu'a ne wa magabata akan Allah ya Allah ya gafarta musu shi yasa a ce sai da shau yana cewa sakallahu ardan bil madinati ne addu'a ce in balarabe yace Allah ya shayar da kai mana yana nufin Allah ya maka rahama musamman in ya danganta ta zuwa ga mamata in yace sakallahu quburahum Allah ya shayar da kaburburan su mana balarabe yana nufin Allah ya musu rahama kenan sakayan to Allah ka shayar sakayan li ayyami Allah ka shayar da kwanaki wa ikwani da ‘yan uwa mazau wanda suka gabata, mana da suka rasu kenan. Hadasun masifu na zamani su ne hadasun, masifu na zamani, ko ka ce hadasun mutuwa amma hadasun masifin zamani hada bihimu ita ce ta kora waɗannan ‘yan uwan nawa li'anha mulhadi li'anha zuwa ga manisancin mulhadi kabari mutuwa ce ta kora su zuwa ga kabari to Allah masu rahama wa manazilin wa zilali aishin murikin agasani laisa gurabuhu bi mudarradi wa manazilin wa zalazili ai wa zilali aishin murikin agasani laisa gurabuhu bi mudarradi wa manazilin Allah ka shayar da waɗannan masauka dukkanin waɗannan masauka na ƴan uwan namun nan Allah ka shayar da su wa zilali aishin da kuma zilali aishin inuwan nan ta rayuwa murikil agsani wacce take mai yawan ganye laisa gurabuhu gurabuhu hankacin wannan rayuwa laisa ba su kasance bi mu ɗarradi abin korewa ba e, wa manazilin da masaukai wa zilali aishin da inuwoyi na rayuwa murikal agsani wanda suke masu yawan ganye laisa gurabuhu hankaka su bata kasance bi mudarradi abin kora ba larabawa in suka ce laisa gurabuhu bi mudarradi mudarradi hankakar sa ba abin kora bane ma'ana yana nufin rayuwa ta yi daɗi kenan saboda shi hankaka yana daga cikin tsuntsayen da suke masu wayo wanda ba sa so mutum ya kusance su to duk gurin da kaga akwai hankaku a gurin to guri ne wanda yake mai matukar ni'ima akwai kuma nutsuwa a gurin to in balarabe yake cewa in in gura balarabe yake gurabuhu bi wannan laysa gurabuhu bi mudarrati yana nufin rayuwa ce mai daɗi wadda ake yin ta cikin kwanciyar hankali saboda shi hankaka baya son tashin hankali wa ma'ahidin wa mahadirin darat biha an ka umuguribatin ila mutasa'adi wa ma'ahidin da guraren da na saba da su yana nufin rayuwar da ta gabata wuraren da aka zauna aka saba a gurin shine wa ma'ahidin da guraren da na saba da su wa mahadirin da guraren haduwa shine muhadir gurin da ake haduwa da yan uwa irin su majalisu majalisa da za a zauna da yan uwa a yi taɗi irin su zawiyoyi da za a ji da yan uwa a zauna irin su kasuwanni irin su makarantu su ne muhadirin wa ma'ahirin da wuraren da na saba da su wa mahadirin da kuma guraren haduwa tsarat da hal anqa'u wanda anqa'u gaggafa da anqa'u maguri batan anqa'u gaggafa ko kace tsuntsun nan da ake ce masa anqa'u tsarat biha ta furka da waɗannan guraren da wuraren nan da na saba da su eh muguribatin wacce take muguribatin ila mutasa'adi zuwa ga guri wanda yake mutasa'adi mai abin hauhawa wannan baitin wa ma'ahidin wa ma'ahidin da wuraren da na saba wa mahadirin da guraren haɗuwa da ‘yan uwa wanda an ka'u muguribatin an ka'un nan wanda take muguribatin muguribatan wacce take a larabawa suka ce an ka'u muguribatin shine kamar wani irin tsuntsu ne an ka'u wanda ake kiransa gaggafa gaggafa shine ila mutasa'idi mutasa'adi zuwa ga wani guri mai tudu eh balarabe idan yake ce balarabe idan yace darat bihil anqa'u idan balarabe ce ɗarar bihil anqa'u ma'ana kamar tsuntsun nan na anqa'u ya tafi da shi to duk abin da aka neme shi aka rasa abin da ya tafi ba zai dawo ba har abada to sai balarabe ce ɗarar bihil anqa'u ma'ana anqa'u ta tafi da wannan tsuntsun shi wannan anqa wani irin tsuntsu ne wanda a yanzu babu shi babu shi saboda tsuntsu ne wanda yadda shaho yake zuwa ya ɗauki ɗan kaza yadda shaho zai zo ɗauki ɗan kaza ya sama da shi to haka tsuntsun yake zuwa ya ɗauki mutum mace mai shayarwa kawai tana cikin shayarwa in wannan alƙa'un saboda girman tsuntsun tsuntsu ne mai girma kuma ga ƙarfi yadda mace take shayarwa mace tana shayarwa tsuntsun zai zuwa kif ya wafce ɗan ya sama da shi ya je ya cinye kaga tashin hankalinsa ya kai kenan ko ko mutum ya yi aure yana da yana ɗaki da amaryarsa wannan tsuntsun zai iya zuwa daga kan ya zuwa zai iya zuwa da daddare ya sauka kan ɗakin ya yaye kan ɗakin ya shiga ya ɗauki matar ko mijin ya sama da shi yadda ka san dai shaho yana ɗaukar ɗan kaza to haka wannan tsuntsun yake ɗaukar mutum ya tafi da shi to balarabe idan yake cewa in in balarabe ce ɗarar bihil an kawo ma'ana yana nufin abu kasa ya tafi har abada ba zai dawo ba to wa ma'ahidin shi wannan gurin da muka saba zama din wa mahadirin da guraren da muka muka saba taruwa tarar bihil an ka'u mugribatin an ka'un nan wanda yake mugribatin tarar biha ya tashi da wannan abu ila muta sa'ad zuwa guri manisanci zuwa guri ma'ana ma'ana da guraren da muka saba zama da inda muka saba taruwa wannan gurin ya tafi har abada duk abokan ma da muka saba da su duk sun mutu babu kowa shine amma yanzu shi wannan tsuntsu an ka'un babu shi wasu sun ce zamanin annabu annabi lukman da wannan tsuntsun ya matsa da ɗaukan mutane ya ɗauki wancan ya ɗauki ɗan wancan ya ɗauke amaryar wancan wancan ta yi aure da mijinta tana zaune tsuntsun ya zo wuf ya ɗauke mijin ya tafi da shi to a lokacin suka ce sai suka kawo ƙarar su wajen annabi lukman annabi lukman ya addu'a ya addu'a take Allah ya halakar da tsuntsayen gaba ɗaya suka mutu babu su a yanzu amma kasance tura su da ke suna bibiyar tarihi akwai fina-finai da suke yi akwai fina-finai da suke yi na tsuntsayen suna ba da kamannin yadda tsuntsun yake da su tura sun karanta yadda tsuntsun yake a tarihi da haka sun yi fina-finai ma irinsa yawanci irin fina-finan da kake gani na horo da sauransu to duk irin wannan tarihin suke karantawa wallahu ta'ala a'lam